السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شريك وزن رمضان رمضان صلى الله تعالى عليه وسلم جمهورية الأيوب الثلاثين الشيعة والإيديه لا وفي الوزن تولاي ميلادية شوف في الشجر da sake dawo da mu gidan maulanmu shaf ibrahim mansur imam ta nuna da shi wani gudanar da tafsiri na watan ramadan wanda ake gabatarwa a cikin bidiyon tafsir na maulanmu sa'in kai tijaniya shaf ibrahim wajen marzalanu mai zamani samsonu sigallo sannan mai mafasara ne mulamu a shafi gani mansur imam kaduna rahimullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعودة فلما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يجل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يجل به إلا الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع أغلق والخاتم مع سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله يا قدر من جاهل آمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا جهاد المهدري والتاله بنظرة تاتي لنا بالزرق الحمد لله من أن في رياض التفسير نمو لم إبراهيم رضي الله عنه منا واتو بياني أشكين آية الله تبارك وتعالى يكي وسيئة يكي أمرني gama ake sallallahu alaihi sallama wa bashirin ladina amanu wa amiru salihati kayan albishir ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga waɗannan da suka imani suka aikata ayyuka na gari cewa Allah tabaraka ta'ala ya tanada musu aljanna wadda koramu guda hudu suke gudana a ƙarƙashinta koramar giya koramar zuma koramar madara da koramar ruwa a ƙarƙashin wannan wato aljanna ko kuma ƙarƙashin itatuwansa duka da Allah tabaraka ta'ala ya ciyar da su wani nau'i na daga abinci ko kayan itatuwa to sai su rika ganin kamar abin yayi kama da abincinsu na duniya ina kawo lemu zai wannan kamar lemu irin na duniya sai dai ya fi na duniya girma ya fi na duniya kyau ya fi na duniya daɗin ɗanɗano hakanan mangwaro hakanan gwaiba hakanan abul hakanan ayaba hakanan sauran kayan itatuwa ubangiji tabaraka ta'ala ce za a zuwa musu da irin wannan kayan wato abubuwa na abinci wa masu kama da juna amma a wurin ɗanɗano akwai bambanci za ga wannan ya yi kama da wannan wannan ya yi kama da wannan amma an sa a baki sai a ji ashe ba iri ɗaya ba ne sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya tanadar musu mata a aljanna wato tsarkaka waɗanda ba sa haila ba sa diki ba bayan gida ba bawali ba majina ba kazanta babu wari ko kaɗan a tare da su sannan za su dawoma a cikin wannan aljanna wannan shine tamamu sa'ada Allahumma ja'alna minhu a wannan aya da aka karanto a yau inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha sababin saukarta Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kuda ya ambaci gizo-gizo a cikin alkur'ani yana buga misali ga mushrikai wannan misali sun janyo yahuda su karɓe yin tariya kaji wai gizo-gizo kaji wai kuda kaji wai sauro kaji wai kudan zuma da Allah kaji wai tururuwa kai kana ganin Allah bai faɗa abuwa kawai sun ce ta faɗin irin waɗannan maganganu suna cewa ma yashdu hadha kalamullah wannan maganganu da yake bai kama da irin maganganun Allah ba Allah da girman shi zai maganan kuda Allah ne zai maganan gizo gizo a wannan ba maganan Allah ba ne ya za Allah ya rasa abin da zai farce kanana kananan abubuwa shine Allah tabaraka ta'ala ya ce inna Allah sani cewa Allah la yasahi baya jin kunya an ya dariba masalan ya buga misali ma kowane irin misali ba ma akan kuda ko a kan gina ba ko a kan sauro ba ko mun kankantan abu Allah zai iya buga misali wato a kansa ba uratan abin nan sauro ne ba ma fauka ko kuma abin da bai kai sauro ba ko kuma abin da ya fi sauro hadhihi al-aya shi wai ke kaga wannan aya nazalat ta sauka raddan wato domin raddi da kaulin yahudi ga maganganun yahudawa lamma daraba Allahu al-masala lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali bin zubari da kuda fi qaulihi ta'ala a cikin fadin sa madaukakin sarki wa in yaslukum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu ubangiji tabaraka ta'ala ke ta wadannan gumaka da suke bautawa su kuma a zamanin su gumaka akan yanka musu dabbobi sai a zo a shafe wannan gunki da shi to shi ne Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan gumaka da suke bautawa yanzu jinin nan da ake share gumakan da shi da kuda zai zo ya saukai dan lashi jini wannan gunkin ba zai iya kwato abin da wannan kudan ya ɗiba a jikinsa amma kuma duk da haka ba su da tunani suke bauta musu duk abin da ake share gunki da shi to kuda zai saukai lasa kuma gunkin da masu bautar gunkin ba za su iya kwato wa gunkin wannan abu da kuda ya ɗiba a jikinsa ba. Wakin an ka bufi sannan Allah ta baraka ta lafa cikin sha'anin gizo gizo fi kaunihi a cikin fadinsa ka masalin an ka bufi ta kazar baita. Ai Ubangiji na kawo misali masalin ladina ta kazu min dunin lahi auliya'a ka masalin an ka bufi ta kazar baita. Wa inna a wahalar buyuti na baitul an ka bufi laukani ya alamu. ubangiji tabaraka wataala yana buga misali game da sha'anin waɗanda suke wato bautar wani Allah bautar gunki ko bautar ƙato ubangiji tabaraka wataala ce misalin su kamar misalin giza giza ne wato da ya riki gida domin a cikin gidaje baki ɗaya babu wulakantaccen gini kamar ginin gidan giza giza to misalin su kamar wato kamar yadda giza giza ke yin gini to haka su ma abin da suka rike wato zai zama aikin banza ke qalu da suka ce ma za a rada Allah da zikir hadhihi al-ashiya wato hissisa me Allah yake nihi da ambatan waɗannan abubuwa wulakantattu yin kizu kuda to me Allah yake nihi da yake ambatan sunayen waɗannan abubuwa waɗanda wato waɗanda suke wulakantattu ma yan bagi bai kamata ba annallaha cewa Allah tabaraka ta'ala ne girma da daukaka ya dribul masala bi hadhihi al-ashiya'i al-haqirati ya rika buga misali da irin waɗannan abubuwa wato kanana kanana waɗanda suke wulakantattu kana min haƙi ya kasance daga cikin haƙƙin Allah an yastahi ya rika jin kunya min zalika daga fadin haka hana zalat sai ta sauka wannan wato aya hada sababu nuzul hadhihi al-aya wannan shine dalilin saukar wannan aya Allahu shi Allah tabaraka ta'ala darbal masala yana buga misali bi hadhihi al-ashiya'i al-hajirati da waɗannan abubuwa kankana wulakantattu wal kufaru su ko kafirai wal munafiqun da munafikai wal yahud da yahudawa in san karu darbal masali bi misli hadhihi bi haqqil jalili tabaraka ta'ala su kafirai da yahudawa da munafukai suna jayayya suna suka a bisa buga misali da irin waɗannan kankana wulakantattun abubuwa a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka radallahu alaihi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya maida musu da jawabi bi qawlihi da faɗinsa inna Allah sanidai cewa Allah la yastahi shi baya jin kunya an ya riba wato ya buga an ya da ala isanya masalan misali ma ko yaya misali ne kowane irin misali Allah yana iya bugawa bai jin kunyan buga misali kowane iri ba gudatan shin wannan misali da zai buga akan sauro ne fama fauqaha ko kuma abin da yake saman sauro ko kuma abin da bai kai sauro din ba Allah shi Allah la yastahi baya jin kunya an yi masira ya buga misali bil fa'urati da abin da yake wato wato sauro aw bima dunaha ko kuma abin da bai kai sauro girma ba aw bima fawqa ko kuma abin da ya fi sauro girma la yatruku bayana ma bi Allah ba zai kyale bayanin abin da yake cikin sauro ba ko kuda ko kudin cizo ko gizo gizo min al-hikami na daga hikimomi fa amma allazina amanu a sai ne cewa waɗannan da suka yi imani فيعلمون سنسني أنه شوى المثل وأن المثال الحق كالشيان الثابت ثبتش الواقع موجعه والبئي ديدي لأبن الأجين واتو misali in dai an buga misali har waɗanda aka buga misalin suka gane abin da ake nufi to babu kunya a cikin wannan misali domin dai abin da ake nema shine janyo hankalin masu ji su fahimci abin da ake nufi to kuma abin da Allah tabaraka ta'ala ya buga misali a kansa duk wanda ya ji zai gane abin da ya janyo bacin rai ne saboda misali ya taɓa darajar su ubangiji ya gaya mana yana cewa ya kawo mana misali a kansu masaluhun ka misali da zuka buka da naran har ya kawo auka sayyidin min as-sama'i fi zulmatin waradin wa ba'd to wannan abin sai ya taɓa su sai suka haɗu da Yahudawa sai suke nuna cewa ai ma misalan da Allah yake buga ma ya kamata ma in ma Allah ne ya kamata ya ji kunya Allah ya rasa abin da zai buga misali da shi sai kuda sai gina gino to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake ba su amsa cewa shi Allah tabaraka ta'ala ba ya jin kunya ya buga misali da abin da ya fi sauro girma ko kuma abin da bai kai sauro din girma ba su waɗanda suka yi imani da sun ji wannan misali suna gane ta wannan misali gaskiya ne kuma tabbatacce ne kuma ya yi daidai da abin da ake nufi min rabbihim daga ubangijin su idza daraba masala idan aka buga misali da hadhihi ashiya da waɗannan abubuwa wato idan Allah tabaraka ta'ala ya buga misali da waɗannan abubuwa to wannan misali ya yi daidai kuma zai zama abun fahimta a wurin su mu'minai ne fallasu su mutane kismani an kasa su biyu almu'minuna akwai mu'minai waɗanda ya alamuna sun sani annal masala shi misali waqi'un mawqi'uhu wato yayi daidai da abin da ake nufi da shi abin da Allah tabaraka ta'ala ya buga misalin a kansa to duk wanda ya ji zai gane kuma zai fahimta wa amma allazina kafaru amma waɗannan da suka kafirce fa yaquluna sun surka cewa ma za arada Allah me Allah yake nufi da haza da wannan matsalar na wannan misali da yake bugawa ai da hazar masalu da wannan misali ajaba sai Allah ya ba su amsa yujillu bihi Allah yana nufin ya fatar ne bihi da wannan misali da hazar masalu da wannan misali kafiran da yawa an haƙi daga barin gaskiya likufrihim dan kafircin su wa yahdi kuma ya shirya bihi da wannan misali kafiran da yawa min almu'minina daga cikin waɗanda suka yi imani yutasbihin saboda gaggatawarsu wa ma yudillu bihi wato ba kowa bane zai bace da jin wannan misali illa al-fasiqina sai wanda sadan fasikai la yantahi Allah baya jin kunya an ya darba masalan ya buga misali al-istiya'u shi abinda ake kira kunya in kibarun shine kuntata in kibarun abdi kuntatar bawa inda fi'il ma yu'ayyaru bihi yayin da zai aikata abin da za a aibanta shi da shi auyin zammu ko a zarge shi bihi da shi fa ya turku zalika sai ya kare wannan wannan shi ake cewa kunya mutum yana da kima yana da daraja sai je ya aikata wani abin da za a za a ce yanzu kai kai aikata kaza yanzu kamar kai kai ne za ka aikata kaza to sai ji zuciya ta kai wani iri bai ji daɗi ba duk kunya sai ta bai bai shi wannan shi ake cewa kunya wato kuntata yayin da mutum zai aikata abin da za a aibanta shi ko kuma a zarge shi ga aikata wannan abu shi kenan sai ya kyara wannan abu saboda kar a zarge shi ko kuma kar a aibanta shi al'inki babu wato abin da ake cewa kuntata likarahi likarahi ya ma yuzammu saboda kin abin da ake zargin mutum bihi da shi haza to wannan mustahilun horarre ne bi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka kunna tun a baya mun faɗi da kun gare ku ka'idatun mun ga muku wata ka'ida inna kulla sifatin cewa kowace sifa istihalat wadda ta koru ala Allah tabaraka wa ta'ala a bisa Allah mai girma da ɗaukaka idza am anta fiha in ka lura da ita tajid laha bidayatan za ka samu tana da farko wani hayatar kuma tana da ƙarshe kowace sifa wadda ta koru a cikin haƙƙin Allah da baraka ta'ala in ka kalle ta da kyau to za ka iska wannan sifa tana da farko kuma wannan sifa tana da ƙarshe bidayatuha farkonta mustahilatun za ka same ta korarriya amma korewa ce fi haƙƙin lahi a cikin haƙƙin Allah da baraka ta'ala wa nihayatuha amma in ka kalli ƙarshen wannan sifa ja'izatun jaki to ta halatta a cikin haƙƙin Allah ta'ala shine kamar abin da muka bari din nan a baya ka'idar da shi ya bari na tausayi tausayi farkon tausayi a haƙƙin Allah muka yi ne amma ƙarshensa ja'izi ne ma'anar tausayi kamar yanzu sai ka ga almajiri da ya gajiyar riga ya rami bakinsa ya bushe yana jin yunwa yana bara da ƴan murya take fita sai ka ce ka Allah ba ba Allah sarki zo sai ka ɗauko riga ka bashi ka ɗauko kuɗi ka bashi ka ɗauko abinci ka bashi to wannan ƙaiƙayin da ka ji shi ne tausayi ɗin abin da ka bashi sunansa tausayi insani to wannan ƙaiƙayin da ka ji ya koro a hakin Allah Allah ya ga wani saboda ya sa ya ga jiyar riga ya ji tausayi tun Allah bai halitta shi ba ke ji tausayi nan za ka gane sai Allah bai kama da kowa ba. Allah tabaraka ta'ala ya zama wato mawadaci mai kyauta tun bi halittu wanda za a ba kyautar kai ne sai kaga wanda ya dace a ba kyauta za ka gane sai Allah sarki barin bashi amma Allah tun bi halittu kowa ba shi ne kyauta ne mu'udi tun bi halittu kowa ba algani ne kai ko sai bayan kuɗi ya zo sai bayan mata da kara sun bayyana ka sannan ne labarin ka zai wazo a ce a ai mawadaci to da sun ji labari daga wurinka amma Allah tabaraka wataala ko babu kowa babu komai shi algani mawadaci ne kuma almoji to shi ne a nan ma shi ya sake kawo wannan ka'ida ya ce mu gane cewa kunya a haƙƙin Allah farkonta wato korarriya ce a cikin haƙƙin Allah amma ƙarshenta wato ya halatta a ce misali farkon kunya ta aikata wani abu abin da wannan abun aibi ne ko abun zargi to sai a zo a kewaye kamar yadda mutane su ce yanzu kai ne aka ce kayan kaza amma dai ka ji kunya amma dai wannan abu bai dace da kai ba to duk sai ka ji kunci a zuciyarka to wannan shine farkon kunya amma ƙarshen kunya shine barin abin da ka aikata din to ƙarshen ja'izin haƙin Allah amma farkon mustaqili Allah ya bar abu ya halatta ya bari amma maganin da ji kunya kar a zarge shi ko kar a aibanta shi wannan kuma mustahili ne a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala al-istiyamu shi wato jin kunya al-inqibabu shine kuntata an shay'in daga aikata wani abu zammu wanda ake zargi bihi in an aikata shi au yu'ayyaru ko kuma ake aibanta mutum bihi da shi fai turkuhu sai mutum ya kyale ya bar aikata wannan abu ya turkuhu huwa nihaya barin aikata wannan abu shine karshen kunya to amma ya halatta cikin hakkin Allah ya bar abu amma tarku amma bari fa yajuz ya halatta jaizi ne ala Allah tabaraka ta'ala a bisa hakkin Allah tabaraka ta'ala wa haisu a annal kabira domin cewa shi babban mutum la yamna'uhu min fi'li shay'in illa al-hayawu babu abin da zai hana ki aikata wani abu sai dai kunya kun mutum na suka maka wannan babban ba wanda yake ya sa shi sai dai shi ya sa ba wanda yake hana shi sai dai shi ya hana to ba zai iya aikata abin da ya ga dama ba sai dai kawai ya zama ya bar abin saboda kunya saboda zai ga kai a matsayina ne kaza din nan gaskiya na da kunya amma dai inda zai aikata din ba wanda yake wani abu kama zai ce kai bai kamata ba a matsayina bai kamata ya yi kaza ba to shi Allah tabaraka ta'ala shi wa radiyallahu anhu yace a wallahu tabaraka ta'ala akbaru min kulli kabir Allah tabaraka ta'ala shine mafi girma akan wa mun zallu وحيث أن الكبير لا يملأه من دين شيء إلا الحياة domin shi babban mutum babu abin da zai hana shi aikata wani abu sai dai kunya amma zai ga to ko ma na aikata ma me za a yi kai ni ne babba ne ai ni ke bada umarni kuma ni ke hanawa amma dai kuma a cikin a matsayin na kuma bai kamata ba to kunya sai ta hana shi sai aikata wani abu la'annahu domin cewa shi la yakhafu min ahadin baya tsoron wani daya fala yazurhu babu abin da zai tsawatar masa daga barin aikata wannan abu illa alhaya'u sai dai kunya to wallahu tabaraka ta'ala shi Allah mai girma da daukaka akbaru shine mafi girma min kulli kabirin daga duk wani babba adlaqal istiya ya saki wato kunya fi haqqihi a cikin haƙƙinsa ya yi idlaƙin kunya inna Allah la yastahi a cikin haƙƙinsa wal muradu amma abin da yake nufi a nan at-tarku shine bari ne annahu cewa shi Allah la yatrukuhu haya'an minhu ba wai zai ki aikata abu bane saboda kunya kar a zarge shi ko kar a aibanta shi ma'anan wannan aya inna Allah la yatruku tarkul mustahi Allah tabaraka ta'ala ba zai kyale ya iya buga misali da sauro ko ko ko kuda ko kudin ko gizo-gizo ba saboda tsoron kar a zarge shi a Allah tabaraka ta'ala ba zai iya aikata abu saboda kunyar wani ba wal kufaru su kafirai allazina intaqadu wadanda suke suka darban masali a musabu ga misali da Allah tabaraka ta'ala yake yi hadhihi ashiya da wadannan abubuwa alhaqira taulakantattu ko kuma kankana ne gaba wa suna yin wannan ne dan wawanci da wautarsu wa ummi qulubihim da kuma makantar zuciyarsu fa inna hadhihi al-ashya'a domin cewa waɗannan abubuwa al-hakirata waɗanda suke kankana wulakantattu hiya ajrabu shay'in ita ce mafi bakuntar abu mimma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala daga abin da Allah ya halitta duk cikin abubuwan da Allah ya halitta da sauro da guda da gizo-gizo bakin abubuwan sau kuɗin cizo a shi kuda yana da ban mamaki abubuwansa haka nan gizo shi ma yana da ban mamaki a cikin abubuwansa shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke su ya buga misali da su wadiya a cikin kuda da gizo-gizo min al'ajaib akwai abubuwa na ban mamaki ma dai ta digai da waɗanda abinda ba kuda ba ba ba ba ba ba ba gizo-gizo ba bai da su in ka cire kuda ka ce gizo-gizo to abin da za a gaya maka a kansu sun halittar Allah ba su da wannan fa innal ba'udata domin cewa ka ga kuda kaga kaga sauro masalan misali ma a cigar jissata ya tare da kankantar jikinta iya kullu ulwin tilbi sauro irin da kake gani duk wata gaba da kasan giwa tana da shi to sauro ma yana da shi sauro da yake yana kana ganin shi dan karami duk abin da giwa take da shi na gaba to sauro yana da shi kuma sauro yana da abin da giya ba ta da shi shine tafi da abin da take da shi shi yana da shi amma kuma ita ba ta da tafi kaga wannan ma ya isa su da suke kan buga misali da wannan dan ba su suka halitta sauran ba shi yasa dan ba su suka halitta kudan ba shi Allah ya halitta kudan ai shi ya san abin da ya halitta dan ya buga misali da shi ai ba abin kunya ba su ne da ba sani ba shi ne abin ya zane musu kamar wani abu ba ko saboda a sauro yana da abin da giwa ba ta da shi shi ne fukafukai don abin da giwa take da shi sauro yana da shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka Allah zai kadara wannan da yake da iko ala an ya khaluqa al-bida abza ya halishi giwa wa ya khaluqa al-bahuda ta kuma ya halishi sauro wa yurakkiba fiha min al-a'dai sannan ijajjira a cikin sauro din wato daga gabbai wal mafasili da kuma joy wato wanda yake mahadar gaba gaba din kadra ma jirgi gurgudan abin da yake cikin giwa to la yubdidu shay'un ashin ko babu abin da zai gajiyar da shi wanda zai iya halittar sauro sannan ya saka masa duk abin da yake cikin giwa wannan ba abin da zai iya gajiyar da shi kuwa giwa girmanta ko ba ka gani sosai in ka zo kusa da kai ka ganta amma sauro ko sai ka nemi maka sa abin hangen nesa to amma da wannan kankantar tashi duk abin da giwa take da shi shi ma yana da shi to wanda ya iya yin wannan halitta a shi kuwa la yujizu shay'un wani abu zai iya gajiyar da shi ba wa hadha al-makhluq wannan abin halitta allazi huwa al-ba'ud wanda shine sauro at-tayyiru kankani lamma khalaqahu Allah da'iban lokacin da Allah ya halicce shi rarrauna wa khalaqa az-zubaba ya halicci kuda kazalika kamar haka da'iban shi ma rarrauna ja'ala fihi min al-jur'ati sai isan ya karfin hali a cikin kuda ma la ya habu bi adam da wannan karfin halin har ma baya tsoron kowa kuda baya tsoron kowa idan sama annabi idan mutane suka hadu tajidul zubaba za ta fitar da kuda ya haliku ala adfani yana hawa kan fatin idanuwarsu wa ala ulumi maskai har kwaye idan masai yana nema ya hau ma shiddati tarbihim tare da tsananin korarsu gare shi yuraji'un in sun kore shi sai idan la yubali bihim bai damuwa da su ko da suna rike da makamai zaka iske ana taro ga sarki a zaune ko ga shugaban kasa ko wani babba daga cikin shugabanni ga sojoji da bindigogi kowa yana tsoron ya rarkurin amma sai ga kuda shi yana nema ya hau idan shugaban kasa ne kawai ba ruwan shi da shi da yanci zai ga shugaban kasa yana haka baya tsoron takubba baya tsoron bindiga zai tsoron bom ba abin da ya dame shi saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya sanya masa wani irin karfin hali da wannan karfin hali ya zama baya tsoron kowa idan an taru sai ka ga kuda yana nema ya hancin sarki ya shige markido yana korarsa kuma yana ƙara da bai damu da shi ba hatta muluku hatta sarakuna hatta gaba da tata masu girman kai ya kawo ba'uru alai zaga kuda ya hau jikinsu wala ya habuhum baya tsoron su wal hiru amma ka ga giwa wal asadu da zaki khalaqahu Allah Allah ya halice su shi gayatu ma yakuna ni min al quwwati was salamati a cikin gayar abin da suka kasance a kai na daga karfi da tsauri ga karfi ga tsauri wa rakkaba fihi maljun sai Allah ya sa musu tsoro amma ka gani kaga kuda da sauro ko mun matsayin ka inda ka zo kuka hannu sai sun hau dike kuma ko ina da ka sai samu amma da giwa da zaki ga su da ƙarfi ga tsauri amma sai Allah ya sa musu tsoro a da haitu la ta ja tsarani ta yadda ba sa iya yin tsauri ido ala an yadnu a bisa su kusantun nan nasi daga mutane yaskunani suna zama fil kifari a cikin kogon duwatsu wa idza sami'a hissi insani da sun ji alamar motsin mutum ya jirrani min sai ga sun gudu wa hadha min lutfillahi tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin tausayin irin na Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi al-du'a kaga wannan karfin hali wal jasarati da tsaurin ido allati fil ashiya'i al-haqirati wanda Allah ya sanya ta a cikin abubuwa kan kana wulakantattu law ja'alaha في هذه الأشياء دا الله يسن ياتا أسكن ودنا أبوه على كوية ما تقربي واتو عبد الله يساو قدا يساو ثوره نجار انتا دا رشو كنيا دا قولي إنه ودا الله يساو زايشي دا جيوا دا ميش غاو yace lau ja'alaha da Allah ya sanya ta jiya zil ashiyai a cikin waɗannan abubuwa alƙawiyatu masu ƙarfi la adarrat bin nabi da sun cutar da mutane bal kai bar ma dai a halakattun da sun halakar da mutane fi muddatin qalilati a cikin lokaci kankani da a cikin zaki yana da tsaunin ido irin na kuda ya fito yi sai hawa kamar da kuda yake yawo ya faɗa ne shiga ne ya faɗa ne shiga nan ai da yanzu mutane a duniya kaɗan ne da zaki ya yi kace kace da tsuntsu a lau kana al'asalu ya tajasar da zaki zai tsaurin ido alal insani a bisa mutum kama ya tajasar alaihi zubaru kamar yadda kuda yake tsaurin kai a kansa wal baqudu da kuma wato sauro da matan nasu kullum da mutane sun mutu baki daya ولكن في من لطف الله daga tausayin Allah subhanahu wataala ja'ala al-khawfa ya sanya tsoro fil qawi a cikin zaki mai karfi waja'ala al-jur'ata ya sanya karfin hali fil da'ihi a cikin kuda wanda yake rarrauna allazi la yadurru ahadan wanda ba zai iya cutar da kowa ba sai Allah ya sa ya sanya mai rashin tsoro wanda kuma zai iya cutar da kowa sai Allah ya sanya mai tsoro wa zubabu kuda idza waqa alayka in ya sauka akanka yunajjisu alayka hayataka zai kunta ta maka rayuwarka wa anta fi baitika alali kana zaune a gidanka aw bi bustanika ko kuma a cikin gonarka aw bi aikin kai ko ma a ina kake yanzu su alaika hayataka zai kunta ta maka rayuwarka wal ba'udu haka nan sauro kazalika shi ma ma haqarti hajir ashiya tare da kankanta da wulakanta ta waɗannan abubuwa wa buɗa da rauninta wa ajaja da gajiyawarta fa kaifa wannan misali da aka bata fa kaifa tatajarrabu ala Allah tabaraka wa ta'ala in dai kula da sauro zai iya kuntata maka rayuwa saboda rashin kunya da tsawon ido da yake ma to ya kai ma kake karfin hali kake nema ka rage ubangiji rashin kunya ma a shiddati ikari ta da tsananin azabarsa wa ma fi jahannama ka manta abin da yake cikin jahannama min al aqari na daga kunamu wal hayati da macizai allati idza ta da'imatu wadda cutar ta da'ima ce da wamammiya in dai ka kasa hakuri kula ya sauka a cikin ka kai ne gugu ya dawo ka san da ya biyo ka ka fito dan ce ake wallahi duk kuna ne da ne da daddare ka fito ka jin a ce ya ake wallahi sauro to wanda ya kasa hakuri da sauro da kuda yaya zai rika yi wa Allah rashin kunya Allah ne yake da kunamu da macizai kunama ta hana ka bacci a a a kudin sauro da kudin cizo sun hana ka barci sannan da rana kuda ya hana ka sakewa ka damu to yaya kuma kake saba Allah kake rashin kunya Allah da idan ya kai ka akwai wani mafarki ya kai ka wurin da kunama da maciji ne za su hana ka bacci to da ya kamata a gane Allah tabaraka ta'ala ba abokin wasan kowa bane kowa ya hatar wai sun kuma amarahu Allah bihi sai kaga bawa ya bar aikata abin da Allah ya masa umarni da ya aikata ka Allah kai ka ce shi mutajazir yana yin tsaurin ido ala azabillahi alal azabi ko ala hadal azabi shadidi a wannan azaba mai tsanani sai ka ce irin mutanen nan ne marasa kunya masu yawa ko da motar wuta ta fita sai ni dani to kamar haka to wa kullu man yukhalifu amra Allah duk wanda ke saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wa yatruku ma amara Allah bihi yake barin aikata abin da Allah ya masa umarni da ya aikata ka annahu kai ka ce shi mutajasirun mai tsaurin kai ne ala hadal azabi a bisa wannan azaba a shadidi mai tsanani wa huwa yunjisuhu barzutun alhali ya manta cewa kudin cizo ma yana kuntata mai rayuwa aw mahudun ko sauro aw zubabun ko kuda duka jiru alai hayati yana kuntata masa rayuwarsa zai je jefa kansa cikin kunamu kuma da bacci zai sai ya alam saboda haka bawa ya sani annahu cewa shi la yudiku shay'an ba zai iya daukar wani abu min azabil lahi tabaraka wa ta'ala daga azabar Allah mai girma da daukaka wal ashiya'u abubuwa din nan da ake gani sauro kudin cizo kuda ma hakarata tare da kankantar su da wulakantar su lam tamna min al masali ba ta hana abu ga misali da su ba ba ta hana abu ga misali da su ba saboda kankanta an ya kuna waƙi a mawuƙi'uhu in dai har misalin da za a buga zai muwafaƙa da abin da ake so a nunar da bawa ya gane shi ne ubangiji ya ce to bar ma ku ji munafukai da mushrikai da yahudawa da kafirai ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane zuriba masalin ubangiji ya buga misali ko kuma ubangiji yana buga muku misali fasali lahu ku tsaya ku saurara ku ku ji innal ladina tad'una ku sani cewa gumakan nan da kattin nan da kuke kira min dunillahi kuma bayan Allah lan ya khalqu zubaban ko kuda ba su halitta duk wanda ya rika wani abun bauta ba Allah ba to Allah yana gaya masa ya saurara ya ji wannan abin da kanki kake bauta masa ka gaya mai ni ubangiji na ce a gaya mai ko kuda bai halitta ba balle kuma wani abu kaga kuwa wannan ya ya isa misali babba a hada ji ga ta mai kunu min albarati wannan ya kasance a cikin matakar abin da ya kasance a kai na daga kwarewa wanda raba masalan ubangiji ya buga misali bi ibadatul awsani ga masu bautar gumaka yace masalun misalin su ka masalul ankabuti ta halal baita kamar misalin wato gizo-gizo ne da ya rike gida wa inna awanal buyuti cewa mafi wulakantar gidaje labaitul an kabutu wallahi gidan gidan gidan babu gida wulakantacce kamar gidan gidan gidan a cikin gida gidaje ba gida babu wulakantaccen gini kamar ginin gidan gidan gidan to misalin wanda yake wanda ya rika wani Allah subhanahu wataala wa darul masali bugun misali da hadin ashiya da waɗannan abubuwa wa qatil kutubil munazzalati ya afku a cikin littattafai waɗanda aka saukar da su qabla al-qur'ani kafin al-qur'ani a kanin ma'amuni an yi wani sarki ana kiran shi ma'amun zamanin daular abbasiyawa ya kasance alamin bari yana kan mimbari yana huduba ko ka alaihi zubabu sai kuda ya sauka a kansa fadar da hu sai kore shi ko ka alaihi miraran sai kara dawo ba ya sauka a kansa wadar da hu ya kara korarsa walan ya qadir lahu ala shay'in sai ya kasa koran wannan kuda ya kai mai bugu sai tashi ya ji hannu sai dawo فارسل الى ابي هذيل sai aika zuwa ga wani malami ana kiran shi Abi Huzayl alimin malami ne fil madinati a cikin Madina ya tsaruhu ya tambayi wannan malami yace masa man hikimatu fi khalqil lahi hadhihi ashiya kai zo da Allah malam ga mu wai ne hikiman Allah a cikin halitta waɗannan abubuwa ne haka kanana kananan nan yasa Allah halice su ne ka ga mun me hikimar Allah a cikin halittar su qala lahu sai malamin yace da shi خلق الله هذه الأشياء الله يعني سؤال أن أبوها إذلالا للجبابرة domin ya kaskantar da masu girman kai a misali ka irinka duk girman kan mutum in kula da kaga sai ya kai dubu balle kuma ya nemi shi ke mai hanci za ka ga mutum ya zauna yana ɓata yana harara yana amma da kuda zai zo ko da barazana idan yi barazana haka yi kamar zai shige mai hanci da za ya kai duka to shi ne sai Allah ya halicci guda ne dan irin ku masu girman kai dan ya kaskanta ku fa innal marikal jabbara domin ta sarki ne girman kai idza jalasa idan ya zauna ala kursiyi abda kujerarsa ya qa'u zubabu ala ga'ihi sai guda ya je ya hau kan kashin da yayi wa ya qawa alai kuma ya zo ya hau kan shi wala ya kadu an yurdahu ba zai korarsa kuma ko ya kore sai ya dawo qala lahu sai wannan sarki mamu sai ya ce da shi sadaka ta kan amma dai kai gaskiya ba kayi bayani mai kyau da haza sadaqahu Allah tabaraka wa ta'ala lalle dan haka Allah ya shi kuda a wa qalu malamai sun ce laular riyahu ba dai iska ba wanzu babu da kuda la anta lati dunya da duniya ta cika da tsoro in ba dan iska ba ba dan kuda ba da duniya ba za ka iya buɗe hankinka ba saboda wari ma zalika tare da wannan hadiyar rawa'i wato wannan iska da ake ji alƙadiyatu mai wari ya akulu har zubabu kuda ne yake zuwa ya cinye mushen da ya sace wari wata zahabu jihar yahu sauran kuma da ya rage iska kuma sai ta tafi da shi wata ta lasha sai ka nemi warin ta zubabu ya tafi laula zalika ba dan haka ba da an tanatin duniya da duniya ta cika da tsori wa adarra bil sukani da ta cutar da wanda suke zaune a duniya kala sai ubangiji yace ya dubu bihi kafiran Allah yana batarwa bihi da wannan misali kafiran da yawa wa yahdi sannan yana shiryawa bihi da wannan misali da yake bugawa kafiran da yawa ya batar da munafukai da wannan misali ya shiryar da muminai da yawa da wannan misali kai ba ta yaya kala jalla jalaluhu mai girma da daukaka zai faɗa innahu ya ce cewa shi ya hadi yana shiryawa kafiran da yawa wa ahlul hidayati alhali ma abota shirya kuma qalilun su ne ɗan kaɗan bin nisbati da ahlul dalalati aka hada su da ma abota fata ahlul dalalati ma abota ma abota fata kafirun suna da yawa wa ahlul hidayati amma ma abota shirya qalilun ɗan kaɗan ne wa ma qillatihim amma ta da karancin su ko hum kafirun fi anfusihim amma su ne masu yawa a cikin kawunansu la bin nisbati ila ahli dalalati ba wai in an danganta su da ma'abota kasa ba walakin fi anfusihim sai dai a cikin kawunan su kasiruna su masu yawa ne aw ko kuma ahlul haqqi ma'abota gaskiya walau kallu ko da sun yi kaɗan sun yi karanci kuma tawadul azam su ne jama'a mafi girma wa humul kasirun su ne mafi yawa wa humul galibun kuma su ne marin jaya wa inna tun jalala humul galibun wani ibratu bihim abin lura su dai shiryayyun su ake lura da su ba wadan tabbatattun ba walakin na bil haqiqati sai dai a haqiqa abbaluna su ne wato wato fatattu aksaru min al mutadina sun fi yawa daga shiryayyu wa zalika Allah ya yi haka ne ni izzatul imani saboda tsadar imani duk abin da yake da tsada zaka ga bai da yawa zaka ga duwatsu da yawa amma gol kaɗan ne za ka ga ruwa jewa amma turare kaɗan ne za ka ga kafiri jewa amma musulmi kaɗan ne za ka ga munafukai jewa amma muminai kaɗan ne ba ka Allah yake duk abin da ke da daraja in kaɗan ake a ko a gidan kamar za a abinci mai daɗi ai kaɗan ake yi amma in za a yi minaratu za ka gan shi jewa amma idan mai daɗi ne sai ka gan shi ɗan kaɗan ba ka ganin nama sai ka gan shi ɗan kaɗan a kan abinci ga abinci da yawa amma ga nama dan kaɗan a sama saboda shi ne mai tsadar to haka Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake da tsada yana wato yana yin shi kaɗan ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi kafirai da yawa yayi musulmi kaɗan wa zalika ya yaka ne ni izzati imani saboda tsadar imani wani istijna illahi tabaraka wa ta'ala saboda kuma wadatuwar Allah mai girma da ɗaukaka lausha da Allah ya so da amana mun fil ardi da dukkan mutane da suke cikin duniya da su yi imani baki ɗayan su kullihim dukkan su jami'an baki ɗaya a walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi da dukkan wanda suke cikin a ɗauko masa kullum marhaban muna marhaba walau sha rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi da dukkan wanda yake cikin duniya cikin kasar Allah da yayi imani kullihim baki ne jami'an baki da su walakin sai ne lift jina'i an al khalqi Allah ta'ala ya wadata gaban halitta da sasan Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta da duk wani babba Allah babba ne amma ya fi kowane babba Allah mawadashi ne ya fi kowane mawadashi Allah sarki ne ya fi kowane sarki yanzu dukkan mai kuɗi da babba da sarki suna buƙatar jama'a amma shi Allah sai yi wadata daga jama'a sai kafarai da yayin musulmi kan wanda inda kai ne a matsayinka a ce kai shugaba ne kuma kana da dama ai zaka so a ce jama'a ka tafi kowa tafi jama'a kowa amma shi Allah sai jama'a shi kaɗan sai ba shi ran da yawa a nan za ka gane cewa Allah shi ne mushi marar marakan da rabiyar Allah yana cewa Allah saboda wadatarsa har auren zatin kamar yadda aka komai ba ya auren wani ba Allah saboda tsabar wadata a wurin zatin sama bai bukatar zatin ka yi masa wani abu balle kuma ne ba ka san wannan wadata ta kai inda kake a sa masa a bismillah bismillah a ai ba maganan ba komai matsayinsa ne tashi hau الاستغنائي ولكن سيدي الاستغنائي سبب ولا توسع عن الخلق جبر الحلتة جعل سيدنا أكثر الجن ما في يوم الجن والإنس لمتاني أهل الضلالة السلام أبو تاقتا وما يجل به باقوة بني تيقتا دولنا المثال لألا يبقى إلا الفاسقين في يوم السلام فاسقين الخارجين من السبتة أن تأتيه بقفية الله الذين يوم الذين يرمون أهل الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون الأرض أولئك هم
Allah tabaraka wa ta'ala yace su wane waɗannan da suka zama fasikai wanda suka fita daga cikin da'ar Allah allazina yanquduna su ne waɗanda suka warware ahadallahi alqawlin Allah ma ahidahu abin da ya alƙarwa ya alƙarwa ya ya ɗauki alkawari tsakaninsa da su ko me ya hausa suke cewa ya alƙaye so abinda Allah tabaraka wa ta'ala yi alkawari tsakaninsa da bayi to wannan alkawarin su waɗannan fasikai sun warware shine ma a yi lahu ilaihim abin da ya alkawari zuwa gare su bil kutubi a cikin littattafai min imani da daga imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka san at-taura da injila da zabura da su Ibrahim su Idris duk Allah tabaraka ta'ala yayi bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yazo sai suka warware alkawarin kamar ba su san ma da shi ba bayan Allah ya riga yayi bayani akan sa ahadullahi alƙawran Allah salatatun alƙawari uku ne al'awwalu alƙawari na farko ma akaza ala zuriyar adama alƙawarin da ya karba akan zuriyar annabi adam yawma alastu bi rabbikum ranar da Allah yake tambaya alastu bi rabbikum aini ne ubangijin ku kalubale sun ka ce lalle kai ne ubangijin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba amsa da Allah yayi wannan tambaya babu wanda iya amsawa har annabawa da manzanni sai da manzo Allah ya amsa sannan ulul azmi sannan manzanni sannan annabawa sannan siddiqai sannan shahidai sannan salihai sannan malakar tambayi da sauran والثاني القول النبي ما أخذه على الرسل القول أن الله يرقى أكم منزلي أنهم شواس إذا أدركوا النبي إذا سكر استزامن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به لا في إيمان نشي ويتبعونه وما ذات بيش babu wani annabi da Allah zai aiko sai mai sai sun yi alƙawari zan aiko ka amma ka sani idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za ka sauka kan kujera annabta za ka zama cikin sahabbai za ka yi masa biyayya ba za ka ce kai ma Allah ya ce maka kaza ba a abin da ya faɗa shi za ka yi kawai to sai wannan annabi ya yarda sannan Allah zai aiko shi والثالث القول نأكو ما أخذه على العلماء القول إن الله يرقى أكم معلمي لتبيننه للناس ولا تكتمونه في بيان ونن القرآن في بيان ونن النبي في بيان أكن توحيد الله كمتاني ولا تكتمونه كركبويش هذا العهد ونن القول نقضه اليهود يهودا ورويش جعل العهد manquban Allah ya sanya alƙawari wato abun warwarewa ka annahu kamar cewa shi ja'alahu hablan ya sanya alƙawari ya zama igiya da annal ahadin samma fi kalam al-arab hablan domin cewa shi alƙawari ana ambatan sa a cikin yaren larabci da suna igiya walahaza saboda haka ne jaza ta'dim ya halatta a fassara alƙawari bin naqadi da warwara a ce an warware alƙawari saboda alƙawari da kalmar larabci kamar igiya ne saboda ka in an warware shi a an warware alkawari min ba'di ni zaki bayan an riga an kulla shi ta ake bihi karfafa shi wayan wayaqauna sannan suna yayi kama amara Allah bihi abinda Allah ya umarni da shi an yi sala asalin da shi min al-iman daga imani bin nabi da annabi warrahin da kuma zumunci wa gaida zalika da wani wannan wa yusiduna sannan suna yin banna bil ardi a cikin kasar Allah bil ma'asi da sabo wa ta'awiki da juyawa al imani gabarin imani ulaika kaga waɗannan mutane kuma kafiruna su ne tababbu li masiri abin da yasa muka ambace su tababbu domin koma wasu ila nari zuwa ga wuta alhali farkon sa aljanna aka aje babanmu annabi adam alayhi salam aljanna Allah ya aje shi sannan baban sai da Hawwa alaihi salam kuma aljanna Allah ya aje ta to kuma a ce daga ba ƴaƴan sun koma wuta ai wannan tadewa ta kai tadewa saboda haka lima sini saboda ainihin koma wasu ilan nari ya zuwa ga wuta al-mu'abbadatu alaihim abar dawwamarwa a kansu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Ubangiji da baraka wata ala ce kai fa tatturuna yaya kuke kafar cewa ya ahla makkata ya ku mutanen makka billahi da Allah wa kuntum alhali ku innan kar kuntum hakika kun kasance amwatan asalin ku matattu ne nutfan ai asalin ku maniyi ne fil aslaji a cikin tsatsan iyayenku maza fa hayakum sai Allah ya raya ku fil arhani a cikin mahaifar iya uwayenku mata fil duniya a cikin duniya bi nafsi ruhi fikum wato da busa ruhi a cikin ku wal istifham wato istifhami lit ta'ajjili da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo domin ta'ajjibi kaifa Allah ya ce kaifa yakfuruna ko kuma kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa ba da haza bayan wannan kullum baki daya bayan asalinku ƙasa ne zuwa ruwa sannan mani sannan kuka zama jini kuka zama tsoka kuka koma ƙashi aka yi wa ƙashin rafta da nama sannan Allah tabaraka ta'ala ya saka ku a cikin wata da kawai ta mahaifa ya muku ya huda ku idanuwa hanci kunne baki farji da dubra sannan Allah tabaraka ta'ala ya zo ya wato ya yayyanka ku gaba gaba ya sanya ku a cikin wannan mahaifa ya muku kullu da hanta babu kun ke shayar da ku abinci daga jinin haila sannan ya fitar da ku ta wurin da da a ce za a nuna muku a ce kanan ne za ku so da za ku yarda mutum zai yi sallah amma Allah sun ifar da yarda da ku to yanzu Allah da ya muku wannan ya busa muku rai kuma shi ne kuke kawarce masa ya ku mutanen Makka Allah tabaraka ta'ala ya kawo wannan a istibhani lista'jibi kaifa takfuruna ba'da hadha kullu ya kuke kafirta bayan wannan baki daya sun mai yitukum sannan Allah tabaraka ta'ala bayan nan kuma bayan ya raya ku sannan ya matar da ku in dan tihai ajalikum yayin karewar shekarunku a ajalinku sun mai yuhikum sannan ya sake raya ku bil ba'di ta hanyar tayar da ku sun mai ilayhi turja'una sannan zuwa ga Allah kuma za ku koma za a mai da ku turadduna za a juyar da ku ba'da ba'di bayan tashin alkiyama fa yujazikum Allah tabaraka ta'ala zai saka muku da amalikum da irin ayyukan da kuka aikata mai kyau ko mara kyau وقال يا فلا دليلا واتو دليلي على الباس أبدا تاشن القيامة لما أنكروه أبدا أبدا سي إنكارنسا
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah tabaraka ta'ala yana gaya wa kafirai mutanen Makka da sauran kafiran duniya baki daya cewa dalili da ya sa muka gaya muku cewa mu muka halicce ku daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza sannan za mu matar da ku sannan bayan kuma za mu sake tashin ku in ba ku yarda da wannan ba ai ku duba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shi Allah nan fa da ya raya ku kuma zai matar da ku ya sake tashin ku shine wanda ya halitta muku duk abin da kuke gani a cikin duniyar nan a cikin ƙasa shi ya halitta komai da komai da kuke amfani da shi a cikin ƙasa al ardi wa mahiya ƙasa da abin da yake cikin ta na tsire-tsire da itatuwa jami'an baki da da tantabiyu don ku amfana bihi da shi wata ta kuma ku yi izina ku lura akabar al-haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari annahu cewa shi khalaqa li bani adam al-arda shine halitta kasa ga yan adam wa ma fiya da abin da yake cikin kasa kullum baki da yanta bi biha dan su amfana da ita wa ya ta biruti izna su lura da annal khaliqa cewa mahalicci al-qadir ne iko ala hada abza aikata haka qadirun yana da iko ala an yab'athahum ba'da mautihim abza ta sake tashin su bayan ya kashe har in ban manta ba dawa da gero da alkama da shinkafa da masara ba a ƙasa muke shuka su ba idan suka fito aka girbe ba cinyewa muke ba to idan shekara ta dawo ne dawo da su abin da muka ci din nan da ya rage shi ne sake zuwa mu shuka ƙasa sai sake fitowa to dan adam da Allah ya halice shi kuma ya mutu aka binne shi in Allah ya ga dawo zai sake tashi shi ba yadda aka cinye dawon nan da shinkafa da gero da alkama aka binne ya sake tashi su to wannan wanda ya wannan shi ne kuma kare dan adam zai gagare shi to wannan misali ne Allah tabaraka taala ya buga ga su yan adam cewa wannan Allah tabaraka taala ya yi baki da Allah da ya haka yake da iko akan yin haka ai yana da iko an yi asamin ya sake tajin su ba da mutum bayan mutuwarsu Allahu wannan lami na lakum dinnan da Allah tabaraka taala ya faɗi lil istinqaqi domin cancanta ne fa qalu sun ce banu adama su yan adam yayan annabi adam humul ladina malakul arda su ne wanda suka mallaki duniya da ƙasa wa ma biya da abin da ke cikin ta laysa lil ibahati ba wai dan halacci bane ba an halatta musu komai da komai bane lihaza dan wannan ne dallatul ibahiyya wato ɗan halattawa suka halaka wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ke faɗi din nan huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah ya faɗi ne lakum innal lil istihqaqi la lil ibahiyya Allah ya halitta mana ne dan mun cancanta saboda matsayin baban mu Adam alaihi salam saboda darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba wai Allah yana nufi wai komai halal ne kawai shikenan ai komai da aka halitta a duniya na ku ne halal ne ku yi abin da kuka dama ba ta ce ne to a nan ne ɗan halattawa din nan suka halaka suke cewa komai halal mazhabun min mazahibil mu'tazila wato ibahiyya mazhaba ce daga cikin mazhabar mu'tazilawa yaquluna su da suke cewa inna Allah cewa Allah khalaqa li bani adama ya halitta wa ɗan adam kullama fil ardi duk abin da yake cikin ƙasa falaysa ala wajhil ardi babu wani abu da ke fuskar kaza shay'un wani abu haramun wanda yake haram alaina akan komai halal tunda Allah ne ya faɗi wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ne ya halitta muku duk abu da yake cikin kaza baki da to wai saboda haka komai halal ne babu wani haramu a tunda dan mu Allah tabaraka ta'ala ya halitta falaysa ala wajhil ardi shay'un haramun alaina abu da fuskar kaza babu wani abu wanda yake haramun akan mu ba da ma khalaqahu Allah lana bayan Allah ya ce shi dan mu wal maqsud gairu hada shi ta manufar Allah fa ba haka bane ba haka bane lil istihqaqi summa sawa sannan ya daidai da ba'da khalqil ardi bayan halittar kasa kasada yani wato wato yayi nibi ila sama'i zuwa sama fasawahunna sannan Allah tabaraka ta'ala ya daidaita su ai sayyarahunna ya sanya su sab'a samawati suka zama sammai bakwai wa bi kulli shay'in alim Allah shine masanin komai alimun masani bi kulli shay'in da kowane abu mujmilan a dunkule um masalan da kuma a rarrabe afala ta'tajiruna ko yanzu ba za ku lura da wannan ba annal qadir cewa ne iko ala khalqi zalika amsa halittar wannan ibtidan a farko wa huwa azamu minkum wanda yake shine mafi girma daga wato daga gare ku qadin aini iko ne ala i'adatikum absa kuma ya sake dawo da ku khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma sawa ila samai fi hadhihi al-aya ka anna khalqi eh ina gani ya ya take ko to yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ka anna khalqi samai sai ka ce ne halittar sama ba da khalqi al-ardi an halitta sama ne bayan an halitta kasa in ka kalli wannan aya da kyau amma wa fi suratul naziati in ka kalli wannan naziati zaka ga kuma walar da ba'da zalika da haha ita kuma kasa bayan Allah ya halitta sama sannan ya shimfiɗa ta ka Allah khalqal ardi kai ka ce halittar kasa mutaakhiru abar jirkin tawa ce an khalqi samawati daga halittar samai wal jam'u bainahuma amma jam'i hadawa tsakaninsu annallaha cewa Allah tabaraka wa ta'ala خلق العبد يا أهل تكأثري أولا دفركو الله يا رجاء أهل تكأثر كامل يا أهل تكأثر ثم خلق السماوات سمي يا أهل تكأثر وبعد خلق السماوات bayan Allah ya halicci sammai da hal arba sannan sai shimfiɗ ƙasa wato kamar dai sai da Allah ya halicci ƙasa amma bai shimfiɗa ta ba ya bata sannan sai ya halicci sammai to bayan ya halicci sammai sannan sai shimfiɗa ƙasa shi ne abin nufi waja'alaha kama hiya al'ana ya sanya ta kamar yadda ka ganta dinnan a yanzu kilahuma da sama da ƙasa sabiqun wa lahiqun duk wanda kaga dama kana iya cewa ita aka fara halitta kana iya cewa kuma in kaga dama ka ce sama aka fara halitta saboda ita aka fara jerawa an halitta ƙasa amma ba a shimfiɗa ta ba sannan bayan an shimfiɗa sama sannan sai aka zo kuma aka jera ƙasa ita kuma aka shimfiɗa ta har ta zama kamar yadda ka ganta a yanzu yadda take din nan wazkur ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da ka zamu dakata nan ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samad wa kun mujidan lana wahid ahad ya barbu ya witr ya ayn murad ya jal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad ajiz ubayda lahu farishrahu abadan ya man la shari'a lahu waqan wala nidu anta al-biyas li kulli khairun wajad يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نصر ولا عصر في المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الانساني احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد الالي اتاني سند اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه مع عمرك والخاتم لما تولنا كل حق الحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من